أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله والعبد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أن مكتاب وأن زاوية مدينة التقوى وأن سراقنا na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta 22 ga watan ramadan wato ranar asabar hijira alif 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 4 20 22 sha Allah za mu ci gaba da tafsirin suratul ra'adi a inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا صيغت به الجبال أو قطعت قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu wai da a ce qur'ani kamar yanda kuke nema saboda saukansa sai a kwashe duwatsun makka da shi au quddat bihil ardu ko a yayyanka muku ƙasa a gudanar muku da koramu ku samu fadamu au kullima bihil mauta ko a yi zance da matattu da ƙura'ani yadda kuka nema bayan haka sai ne mai yiwa mumini ya zaci cewa in an yi haka sai su yi imani to Allah subhanahu wa ta'ala ce ba haka ba ne duk ana gama wa'annan bai wuce su ce ina za illa sihir mubinu ba don haka don menene za su matsa da cewa sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ga abubuwan da ba su nema a yi ba ma an yi bai sa sun yi imani ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce bal rabu da su kawai lillahi al'amuru jami'a ai al'amarin imani kan da shirya ai a wurin Allah yake gabaki ɗaya yin wannan ba zai sa su samu biyan bukatansu ba malamai suka ce na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ba zai yi wannan ba saboda ya yi abubuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk mai hankali zai sa ya imani ya tabbatar da cewa gaskiya ya zo da shi ba su yi imani ba kuma na biyu su waɗanda aka musu waɗancan abubuwan da su waɗannan suke nema a yi me suka yi fasa dutse a fito da taguwa ya sa mutanen taguwa sun yi imani ba su yi radbihil ajibalu ba ne ko ba haka ba ne sanda ta tsaga teku a wuce ya sa mutanen fir'auna sun yi imani ne bai sa sun yi imani ba ko magana da matattu da raya matattu da annabi isa ya yi sai ya sa mutanen annabi suka isa suka yi imani bai sa sun yi imani ba na biyu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya son a yi wannan domin ƙarshensa shi ne ba za su yi imanin ba kuma Allah baya yin in waɗannan abubuwan a ƙin imani ya bar mutane sai ya halakar da su shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ba annabin da ya zo don a halakar da duniya ba saboda haka don ƙin yin imaninka ba zai sa a kawo wannan aya waɗanda ake fatan su shirya nan gaba a zama an rasa su ba na uku wasu na ganin ato wai wasu daga cikin sahabbai hankalinsu ya tashi ina ma annabi ya wannan abun saboda watakila ai za a ɗan samu daman mutanen nan su shirya so sabaka fi ilmin la cewa waɗannan mutanen ba shirya za su yi ba don haka yi musu wannan baya da wani ma'ana afalam yayi asil ladina amanu shi yasa nan kace shi yasa nan kuma aka kira mu'mini ai kaga da sai a kira kafirai su waɗanda suka ce a kawo ayoyin to shi irin wannan dinin irin lalloki na alqur'ani eh da da sai a ce afalam yayi asil ladina kafaru ko kuma su su sun su suka nemi a yi waɗannan abubuwan to sai aka kira mu'mine dan su ake lallashin su su kan sun samu kuma su mu'mine ne kuma kada wannan tambaya ta kafirai ta zama musu fitina ya zama musu ya sa musu wasu wasi sai Allah yake tambayan mumine afalam ya atal ladina amanu shin kan muminai wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba su yanke kauna ba daga daga musuluntan wayannan kafurai suke neman cewa sai a yi kokari a yi wannan ayan ko za su musulunta ai da ya kamata su yanke kauna su san an su san an lau ya sha'ullahu da Allah ya ga dama lahadan nasa jami'a da ya shiri mutane ga baki ɗaya saboda haka su mummune sun sani Allah ya haɗi man ya sha'u ila siratin mustaqim dan haka wayannan kuma ba su cikin wanda Allah ya rubuta a a cewa za su shirya don me yasa za a bata lokaci a kansu ana kawo wayannan abubuwa da suka nema wala yazalul ladina kafaru su da wanda suka furta ba za su bushe ba tusibuhum qari'atun wato musiba tana samun su tusibuhum bima sana'u qari'atun musiba tana samun su wanda take kwankwasan kwakwalwan su saboda kafircin su aw tahullu qariban min diyarihim ko kuma mu maka izini in musiban bata sauka musu ba ka zo ka sauka dab da gidajen su wato ka sauka ka yaƙe su ka ci nasara a kansu hatta ya ce wa adullah haka Allah zai ta yi yana taimakonka har alkawarin Allah na halakar da su gaba ɗaya ya zo ko kuma su musulunta inna allaha kusan shi Allah la yukhliful mi'ad baya saba alƙawura shehu mushek malam ali tsahe ya ce ya radiyallahu anhu ghafara lah ya ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai masa gori Allah ya kyale duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce a wancan lokaci cewa ba za a yi ba don in an yi ma ba shari'a za su yi ba to amma saboda martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya yi duk abin da suka faɗa lan numina laka hatta tufajjir lana min al-ardi yanbu'a yace yanzu ka je makan ka gani fujjirat yanbu'an ta ko ina zaka ga ruwa yana gudu a cikin a cikin makka duwatsun ne da suke cewa wayannan duwatsun a faffasa su ruwa ya rinka yawo a cikinsa to yanzu mu a nan najeriya ma ba mu samun ruwa irin yadda makka take samun ruwa ta ko ina ƙasa da sama cikin rami kwari duk ruwa ne kaga allah ya ya biya ya biya wannan bukatar babu wajen gori ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kore a kwashe wayannan duwatsu din yanzu gashi nan ka je ka gani har yau har gobe aikin da ake ta yi kenan a rusa duwa yanzu babu jabal umar babu duk waɗannan duwar watsu ana ta rusa su ana kwashe su ana zuwa ana zubar da su a wajen gari kaga karama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi wannan saboda da an ce masa suyirat bil jibalu to suyirat bil jibalu din qut'at bil ardu qut'at bil ardu din cewa can da suka ce autar qafin sama raqadin lan numina rurqiyaka ta tunzila alaina kitaban naqra'uhu unzila alaihim kitabun yaqra'unahu sai dai ba jumlatan wahidatan kamar yadda suke nema ba ko aw yakunu laka baytun min zukhrufin kaje yanzu kaga gidan manzon Allah gidan meye ne gidan zinare ne to shi ne malam yake cewa Allah ya ji kansa babu abin da suka yi wa annabi gori suka nemi wayayi wanda Allah bai yi masa ba sai dai ba a lokacin da suke nema ba a lokacin da zai amfani muminai ba a lokacin da za a yi su yin imani kuma a halakar da su a halakar da duk wanda zai zo bayan su ba na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أكذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك إن مغانا إزجلي ne yasa suke wannan tambaya ai tambaya nan suke ganin kaman wai ya gagari Allah yi cewa wannan duwatsu na maka babu wanda ya isa ya kau da su su a ganin su wayannan duwatsu ne za su zauna har abada ko to amma tunda shi manzo ne suna ganin in shi manzo ne to yayi wannan abun kaga ba wai suna suna son yayin bane suna ganin ba zai yiwu bane izgili ne kawai cewa shi bai isa yayi ba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai hakuri an yi istihza'i da manzannin da suka gabace ka fa amlaitu ne jinkirin lazina kafaru ga kafaran da suka musu istihza'i suka yi istihza'in su sai zama daga baya babu labarin su sun ma akazzum sannan na kama su da azaba fa kaifa kana iqab ka duba ka ga yanda karshen al'amarin masu istihza'i da annabawan Allah yake kasancewa
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد نعم كما cikin tambayan kafirai akwai wauta wai suna son sun ce a mai da safa da marwa duwatsun su zama zinari ne manzon Allah ya addu'a safa da marwa su zama zinare sai kawai a sai ta ɗiba sai su yi arziki shi ma yana daga cikin abin da suka nema to ai rahamar Allah ne ma rashin mai da su zinare ko yanzu ko mu nan Najeriya ya ishe mu aya samun zinare in ba wai kana da ƙarfin tsaro ba ne ba zaman lafiya ba ne gare ka yanzu mutanen jejin zamfara inda zinare yake ba gashi barayin da suka fi karfin Najeriya fa saboda karfin makamansu sun zo sun kore su a wurin ba su amfana ba Najeriya ba ta amfana da abin ba duk da karfin Najeriya da karfin makamanta to yanzu a ce kaman kafiran Makka a zamanin nan su ba su fi kwaya dan ɗaruruwa ba ko yan dubbai ba a zo a ce Safa da Marwa sun zama duwatsun zinare duk duniya ba ta za ta yi akan su ba duk a kwashe su a je a sayar da su a kwashe zinarin ba su amfana da shi ba to shi kafiri bai da hankali yakan tambaye wani lokaci dan adam yakan tambaye abin da ba ba alheri bane gare shi bala'i ne gare shi wani abin an baka yafi karfin zai ma hana ka zaman lafiya ba ma za ka ma ji daɗin rayuwa ba ga baki ɗaya na'am afa man huwa qa'imun yanzu wanda yake tsayayye ala kulli nafsin bisa kowace rai ma kasabar da abin da ta aikata wanda shi yana duba rai gashi nan dai mun karanta baya lahu mu'aqibatun bayni yadayhi kalfihi ko to wanda yake shi tsayayye ne akan kowace rai wato yana kula da wato lafiyanta yana kula da arzikinta yana kula da komai da komai nata yana kare ta yana rainonta za a daidaita shi da wanda yake summun bukumun umyun ba za a taɓa daidaita su ba shi ne Allah ya ce zai zama daidai da wanda suke bautawa ta kafirai in gumaka waje alulillahi amma duk da haka duk da sanin Allah shi ne yake tsaye akan kowa har su yake musu wannan abun amma ja'alu sai suka sanya shuraka'a wasu abokan tarayya lillahi da Allah ga wanda yake kula da ku yake ba ku lafiya yake ciyar da ku yake shayar da ku yake muku komai kuka ɗauko wani abu da ba a san shi ba ma kuka zo kuka ce wai shi ne abokin tarayya tare da Allah suke aikin in ma yana aikin waɗannan su ne masu taimaka masa kul Allah ya ce to ka ce musu sammuhun ku gaya mana suwaye ni dai Allah yana cewa ni dai ban san su ba mun an ce kana da abokan tarayya ya kamata a ce kai ne ka fara sanin su ko ba haka ba to Allah ya ce ban san su ba ku gaya mana ku kira mana sunayensu suwaye abokan tarayyar namu am tunabbi'unahu bima la ya'lamu ko kuma a wato har kun san abin da Allah bai sani ba ko kun san wasu shiraka'u nasa wanda shi bai sani ba yanzu har kuna ba shi labarin abin da bai sani ba shi Allah subhanahu wata'ala am ko kuma a'a haka kawai sai a yadda abokan tarayya ne na Allah bi zahirin min alqawli saboda kawai kun tsara kun faɗa daga kun sari magana kun faɗa kawai sai zama haka ne bal bari wannan zance ƙarya ne Allah baya da wasu abokan tarayya zuyina lillazina kafaru makaruhum an ƙawata ma waɗanda suka kafurta ne makircin su kawai suka kirkiri ƙarya suka danganta wa Allah wasaddu an sabili suka tsare mutane daga shiriya da wannan ƙarairayi nasu waɗannan gumaka da suka kirkiro sunayensu suka riya suka ce abokan tarayyan Allah ne to shi kenan kuma sai suka yi amfani da wannan suka hana mutane imani mutum yana zuwa an riga an gasa masa imani da gunki sai ya zama sai an yi wahala kafin ya imani da Allah da ko ba su kirkiro wannan ƙaryar ba da daga an ce mutum ya imani da Allah hankali kwanta sai ya imani to suka tsare mutane ga barin tafarkin shari'a wa man yudlilillahu wanda duk Allah ya batar da shi fama lahu min hadin baya da wani wanda zai shiryar da shi kuma nan lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wama lahum min allahi min waq lahum azabun su waɗannan da suka kirkiro wannan abun suka cutar da wasu suka hana su imani Allah ya tanada musu azaban kaskasci da azaban kisa da azaban rashin kwanciyar hankali fil hayatid duniya tun a nan duniya haka za su rayu a tsattarce a wulakance a cikin fargaba da tsoro wala azabul akhirati wallahi azaban da Allah ya tanada musu a lahira a shaqqu ita tafi tsananin wahala wama lahum min allahi min waq ba su kuma da wani wanda zai kare su daga azabar Allah in ta zo
مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها ضائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وئد المتقون misalin aljanna wanda aka yi wa masu tsoron Allah alƙawarin shiganta in sun je lahira ba za a ce maka amma alƙawarin abu ba baka san yaya abin yake ba saboda haka ta kowane hali ya kamata a sifanta maka abun ka ji yanda yake domin ka ji shauƙin zuwa gare shi to shine Allah subhanahu wataala ya bari ya ba mu misalin yanda take amma fa wannan kawai ai misali ne misali ne ke sama Allah subhanahu wataala kira shi da suna misali tajrimin tati al'anharu ƙoramunta dai tana gudana ne a ƙarƙashinta ko ina mutum yake baya da wahalan sha abin da yake son ya sha ba zuwa ake a nemo ba zuwa yake ya wuce ta ƙarƙashin gidanka yauwa ba kamar yadda komai yanzu mu a duniya zai yiwu abin yana da yawa kuma a wadace amma kullum sai ka yi kulaye komi kudin mai kudi komi shugabancin mai shugabanci ko gwamna ne ko shugaban kasa ba zai ce ai shi a gidansa layi layi ga famfuna nan kowane da layinsa wannan yana zuba five alive wannan wannan mirinda wannan coca cola wannan wannan maltina wannan ai babu wannan ko to kaga ai ba bai kwatantu da aljanna ba ita aljanna ƙoramin abin da ake sha gudu yake yi ba iyaka ta ƙarƙashin gidan duk mutum da yake cikin aljanna yana duk abin da kake bukata ba ba supply za ka yi ba akwai shi ne a ajiye readymade an gane ukuluha da'imun inuwanta na dindindin ne na dindindin ne inuwanta ba irin inuwan bishiyan duniya ba ne in rana ta yi gabas inuwan ta yi yamma in rana ta yi yamma inuwan ta yi gabas in ranan ta yi rana ma inuwan ta zama ba shi da amfani ko yanzu ga shi na ai kuna shiga inuwa in an buɗe rana kana jin amfanin inuwan ai inuwan amfanin mun ta ma ba ya da yawa ko ba haka ba shi ne yace to inuwan ta na dindindin ne ko AC ne baka da tabbacin cewa AC nan na dindindin ne kuma ba mai cutarwa ba ne idan ka buɗe ya yawa ya cutar da kai in ya kasa kai ta jin zafi ko wannan shine da duniya to ukuluha abincin ta madawwami ne ba abin da zaka nema ka ce sai ka jira an girka ko shugaban ƙasa duk wadatan ƙasarsa ko gwamna duk wadatan jiharsa zai ka zaka ga wani lokaci ma ya kira taro na kunya sai ya rinka tambaya ba kawo refreshment an an ba ta ai ba hada bane ran kai da ni har yanzu ba gama bane to sai zaure mana sai suke ka ga maganan da'imin babu yawwa abu ne wanda ake neman sa lokaci lokaci kuma samun sa sai wasu sun gama aiki a kai tukunne zo ba da'imin bane kuma ko an yi na da'imin to fa za a samu matsala dan in ya dade za a ce yayi tsaya to kaga na Allah ko ba haka bane to shi ne sai ukuluha abincinta da'imun na dindindin ne baya karewa wa zilluha inuwanta ma da'imun ne baya gushewa tilka irin wannan sakamako uqubal ladina taqaw shine sakamakon da Allah ya tanada ma waɗanda suka ji tsoron saba masa suka kiyaye shi wa uqubal kafirina amma ƙarshen waɗanda suke kafirai kuwa annar shine wuta nan والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب نعم والذين آتيناهم الكتاب وإن دمك باس لتتفي أبن سوكر وادق الله التوراة دا إنجيلا دا زبورة yafurahuna su in sun ji littafin Qur'ani waɗanda suka san shi na gaskiya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rinka farin ciki bima unzila ilaika da abin da aka saukar maka kamar mutum ne yana karatu ya karanta iziya da ya karanta iziya ya san hukunce-hukuncen shari'a da tsarki da wanka da sallah da azumi da zakka da komai a iziya ko shi kenan sai ya zo ya ji ana karanta risala sai yana jin bayani dalla dalla dalla dalla har ya fi na iziya wurin da ya ɗaure masa kai a iziya a irisala ana daɗa wayar masa da kai yaya kake tsammani daɗin da zai ji ai shi kan ya samu abin nema ilimi ya zo yanda yake jin daɗi to haka waɗanda suka karanta attaura suka karanta injila suka zo suka samu alƙur'ani ana karanta alƙur'ani haka suke farin ciki suna jin daɗi saboda suna daɗa samun yaƙini akan abin da suka karanta da da kuma ƙarin bayani da wayar da kai akan abin da ba su sani ba shine ce kamar abdullahi ibn salamin da sauransu waɗanda suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa min al-ahzabi amma cin gayyan kafirai da suka hada kansu akan munafinci da kin gaskiya irin sauran yahudun makka yahudun madina da kuma kafiran makka da suka hadu suka yi kungiya don su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai manyan kiru ba'abahu wanda yake musun sashen sai ya ce shi a littafin su basu gani ba su a cikin a cikin ataura babu ar-rahmanu bin san Allah ana kiransa ar-rahmanu ba kuma kin gaskiya ne kawai kul ka gaya musu innama umirtu ni dai an umurce ni an abudallahi in bauta wa Allah shi kadai wala ushrika bihi ba zan tara kowa da shi ba wajen bauta ilaihi ad'u zuwa ga Allah nake kira nake kira a bauta masa shi kadai wa ilaihi ma'ab makoma na ma zuwa ga Allah ne na'am وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya ce, Waka zalika haka nan an zalnahu muka saukar da Al'ur'ani, hukuman hukunci ne arabiyan na larabci, muka saukar da shi littafi mai bayanin hukunce-hukunce tsakanin mutane da harshe na larabci, harshen da yake kowane fasaha. Wala initta ba ta a hawa ahun. wallahi idan ka bi soye-soyen zuciyan kafirai cikin abin da suke kiran ka zuwa gare shi ba da ma ja aka bayan abin da ya zo maka min ilimi na ilimi wato abin da ya zo maka na tauhidin Allah da kaɗaita shi malaka ba min waliyin ba wani mai jibantan al'amarinka wanda zai kare ka min Allah daga Allah balle kuma dai an faɗa ne Allah ya faɗa ne saboda wato ana cewa al-kalamu bin nabi wal muradu ummatuhu wato al'ummansa su sani cewa manzon Allah ma an ce shi kansa da zai canja da ba zai sha ba balle kuma wani don haka abin da ya zo maka da shi kawai ka faɗa mutane ko mutane za su karɓa ko ba za su karɓa ba ko za su yi imani ko ba za su yi imani ba ko za su yi izgili ko ma me za su yi ka faɗa musu su yi ta ji kai tabkata musu yana damunsu yana yana yana fasa zuciyarsu suna ganin gaskiya ne amma sun ƙi karɓa kuma sun ƙi karɓar ne hasadan min inda an fusin bayan gaskiya ne ya tabbata sun gane gaskiya ne amma hasada ya sa ba za su karɓa ba to wanda ka gane ba zai karɓi abu ba saboda hasada kai ta gaya masa zuciyarsa ta daɗa zafi ya daɗa ƙuna masu shirya kuma su ta shirya haka maganin munafiki kenan na'am to Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mai kare ka na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب نعم wala kadar salna rusulan hakika mun aiko manzanni min qablika gaba gare ka ba kai kaɗai muka aiko ba mun aiko manzanni kafin kai waja'alna lahum azwajan mun sa wayannan annabawan suna da mataye wa zuriyatan suna da zuriya kamar yanda munafikai da kafirai suka ce ku rabu da wannan annabi aure aure aure ne kawai ya dame shi wai saboda ya auri mata da yawa shine Allah ya ce to a yahudu yanzu ba yahude in ba dan shegantaka ba ai wai an ce in an san cikin ka kar ka bugi wani cikin cikin wani kai kirari yanzu ba yahude in ba shegantaka ba yayi maganan aure aure kamar mutum ne shi babansa yayi aure mata bakwai sai wani ya auri mata uku sai zo yana masa gori ya Allah kai neman auren mata ne da kai to kai ubanka dai auri mata bakwai sai za ka yi magana mai mata uku ko kuma ba ka ba shine Allah subhanahu wata'ala yake musu raddi yace mun aiko annabawa da yawa mun sa suna da mata suna da zuriya eh sun yi aure aure da yawa misali aka ce kaman wato a kaman annabi Dawud ai annabin annabin yahudawa ne matansa ɗari ne za a kusanta shi da mai mata wanda ya auri mata tara yanzu mai wannan annabi ya yi gori wa wanda yake da mata tara annabi sulaimana an ce matansa dubu ne matansa dubu ne ɗari uku ‘ya'ya mata ɗari bakwai ƙwarƙwarori to idan manzo Allah na da ƙwarƙwara na mana annabin ku ɗari bakwai ne idan manzo Allah na da mata tara na annabin ku guda ɗari uku ne yanzu wannan zai yi magana balle ƴaƴaye kuma Allah kaɗai ya san yawan ƴaƴayensu shine Allah ya ce ba kai kaɗai bane ya Rasulullah duk wanda zai ya zo ya yi magana ya yi izgili Allah ya ba ka Allah ya yi annabawa kafin kai ya ba shi ya ba su mataye ya ba su zuriyoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana li rasulin bai kamata ga manzo ba an ya atiya bi ayatin a ce ya kirkiro mu'jiza ya kawo ku abinda kuke nema sai annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ce yayi kaza kawai sai yayi to shi ma ai ba shi yake yi ba illa bi iznillah sai Allah ya masa izini don haka manzo Allah ka ce musu ba Allah bai maka izini ba mai kawo wan bai kawo ba ila ce iyakacin kenan in ba a kawo ba sai to tunda ba a kawo ba gaskiya bane to dama ba ku gaskata ba ku je abun ku wayanda suka gaskata fa sun gaskata ko a kawo ko kar a kawo su sun yadda an gane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyale su kawai likulli ajalin kitab kowane lokaci yana da takardar da aka rubuta an yi rubutu a lauhin mafuzi komai ga lokacin da zai faru yanzu ku ka basu su yi ta shakiyancin su wani abu wai ana cewa wai wai maganin wai wai mai kaman zuwa kan aika ko ba haka ba eh mutum yana ta izgil yana ta shegantaka lokaci ne ba shi lokaci nan da yan shekaru sai ka ga ko babu shi ko babu labarinsa kuma abin da yake yi din ya faru kuma ya tabbata ko yana zaune yana gani takaicin sai yawa bayan da ya ko kuma an shafe shi ma baya nan kuma abu ya ci gaba kuma abin da ya faru kenan su Abu Jahalin su waɗannan munafukan su Yahudawan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula ta musulunci lokacin babu su ba labarin su duk an shafe su sauran matsiyatan wanda suke tsoye a ciki a sarkafin munafukai su suna gani ba daman su yi magana uffan ma ba su iya faɗa da tsoro to haka Allah subhanahu wataala ya kyale su kai komai na da lokacin sa shine ma'anar li kulli ajalin kitab na'am yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhu Allahu ma yasha'u Allah yakan shafe abin da yaso wa yuthbit ko yusabbit yana kuma tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab ilmul qadim azali kuma na gurinsa shi ya san kayansa to kasan shi qur'ani yana tafiya ne da tarbiyantar da waɗanda suke ba musulmai ba da ba su amsa da kuma tarbiyantar da zuciyansu kuma waɗanda suke musulmi lil sabbita bihi fu'adaka wa rasalnahu tartila wato ana cikin magana to aka zo da wani ilimin da kuma wannan ilimi ne da ake ƙara wa sahabbai dan ƙarfafa musu imani cewa abubuwan da Allah yake gudanarwa na kudura to ko da ka gan shi an maka iddila'i a kansa to karka yi yanke da cewa shi ne gashi ba an gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kawo aya ba sai da izinin Allah to ko da Allah ya ce za a yi kaza to kazan nan yana haɗe da tarnaki iri iri ba lallai ne ta inda kake zato haka zai faru ba wannan shi yasa sayyidina Umar yayi jabrul qalbi na sayyidina ai sayyidina Abubakar yayi jabrul qalbi sayyidina Umar ko eh to ai Allah ne ya ga manzon Allah eh la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah wa aminina mukhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafuna dalilin wannan ru'ya da manzon bayani da Allah ya manzon Allah da ru'ya manzon Allah ya dauko tafiya ta musamman aka shiryo aka kamo hanya aka zo hal hudaybiya suhail ibn amr ya zo daga wakil ya zo ya wakilci mutanen maka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ya ya je yayi dinkiri har an yi bai'at an yi bai'a na ta shajara to shi ga manzo Allah ya ji an ce maza za a shiga kuma shi yasa ya tago ko to an zo an ce ba za a shiga ba manzo Allah ya yarda an ce ku koma manzo Allah ya yarda an ce wanda ya musulunta ma ba za a dawo su ba za su wanda ya musulunta dole a dawo da shi wanzu Allah ya yarda wanda wanda ya kuma gudu daga wurin su ya tafi can ai wanda ya gudo daga musulmi ya zo gurin su kuma a bai shi wanzu Allah ya yarda sai na Umar ya ga ya za a yi haka bayan ga abin da ake nema shi a ganin su kamar alƙawari bai cika ba sai zo yana ta yana ta zagaya cikin sahabbai yana alasna ala haqqin wa hum ala batilin faliman mudaddaniya ya mun muna kan gaskiya wayannan mutane suna kan ƙarya don me za a ba su samu kasance mun yi mu baya a da manzo sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa a shiga kawai in za mu mutu mutu in za mu rayu mu rayu amma muna wayannan kafirai ba su fi ƙarfin mu ba suna mun manzo sallallahu alaihi wasallam sauraron kasance da suke tsora mana to yana zaga yana zagawa saboda shi shi yasa har har wayanda kake gani yanzu suna fada cikin koman ayoyi da hadisai suke fada cikin matsaloli ai irin wannan matsalar ne take samu mutum kawai dan yana da dan birbirin ilimin sa kawai sai rinka ganin shi yanzu ya cika duniya alhali bai kai ko ina ba to shi kenan yana zaga sai ya zo kusa da sayyidina abubakar sayyidina abubakar sai kama rigarsa zai wuce ya rike shi ya ce zauna zauna da shi ya zauna ya ce me kake faɗa ne ya ce alasna ala haƙin ya ce na namu ala haƙin wurin ala baɗin ya ce na sannan manu ɗadda niya ya ce manzan Allah ne ba wanda kawai da manzan Allah ne ba wannan kawai ya ce ka amsa bai kamata ka wani zauna kana wani cancanta wai a yaya aka yi yaya aka yi ba manzan Allah ne yaya maganar imanin ka ne manzan Allah ne ta faɗi magana kuma suka zauna kana ja yace to ashe alam yakulillahu subhanahu wa ta'ala la takuluna al-masjid al-haram insha Allah wa amin mukallikina ru'usakum muqassirin kaga mahjubi ya zo a masa tarbiya ko ba ka bane shikenan yace ya fada yace to me yasa zamu koma yace da ya fada yace ma bana sai sai na umar jikin sa diye yayi sanyi bai zauna rako wallahi bai ce bane ba abubakar gaskiya ta fi mu imani bai ce bai ce bane bai ce to kai hakuri za a shiga manzan Allah ne faɗa Allah ne kuma ya alƙawari za a shiga mu koma Allah ya rika haɗa mu da malamai malam kada ya haɗa mu da kwaba da shiriri wanda aka rinka jabrul khaɗi da jabrul qulubi to haka to nan ana jabrul qulubi na sahabbai da yawa abubuwa za ka ji Allah ya ce za a yi kuma yanzu ba yanzu ɗazu muka gama bayani ba yanzu sabai sun ga wannan abu an tafiyar da duwatsu an rushe makan an yi komai da komai duka bayan su gani amma sun yi imani har imanin su ya fi namu su ba su gani amma sun yadda za a yi ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji sun yadda cikin kyafta ido har ya tafi baitul maqdis har ya tafi samawatul ula kuma cikin lokaci cikin dare har ya dawo sun yadda kuma yaddan su ya fi namu yakinin su da haka ya fi namu amma yanzu an zo ana wani ilimi ilimi wanda in a university ma sai an je bangaren zurfan ilimin astronomy su ma masu astronomers din ma sai na nesa su su ga maka cewa ai tafiya na haske tafiyan haske yana yin tafiyan kilomita miliyan kaza ne a cikin sakan ɗaya misali ko? to amma mazalar ta ce ya zau hafirahu muntaha basarihi ai bai ce muntaha ru'uyatihi ba basari yace basaru kuma shine haske yanda haske yake harba wani ido to haka tafiyan buraka yake to a yanzu haka kansa wannan ilimi ne wanda yake mai zurfi wanda bayanin sama kusan in ba wai ka samu waɗanda suke suna da ahaliya suna da foundation na irin wannan ilimin ba za su gane ba amma kuma inda za a maka bayani yanzu yanzu za ka san cewa wannan tafiyar ne yiwuwa ne cikin ɗan ƙanƙanin lokacin kuma ta je ta dawo to amma kayan aiki fa sai wanda yake da kayan aiki shine Allah da ya ba wa yayi ma wannan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tafiya to amma saboda a jabrul khatir din mu a a lillashe mu sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai aka zo gashi yau ana daukan mutane a jirgi a tashi sama da su a yi tafiya nan wanda ake yi na shekara guda a cikin awa uku ko awa hudu ko tun ana haka aka zo yanzu maganan tafiya na haske aka ce set light kaga hasken ne ko ba ta ba light ne aka yi setting don haka ashe an yi setting light zai iya ɗauko hoto na tafiyar mil miliyan cikin sakan ya kawo maka zai iya ɗauko sauti na tafiyar mil miliyan ya kawo maka zai iya ɗauko abubuwa da iri-iri yau kuɗinka ma sai ka tura wani ɗan toci sai a ce an turo maka sai ka je karba duka wannan mene Allah yana jabrul qulubi ne da khawatir namu cewa sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq mu gane cewa wancan abu da manzon Allah ya zo da shi wanda sahabbai sunan da nan kawai suka yi imani to kuma gashi mu ya bayyana a gaban mu gaskiya ne abu ne wanda yake mai yiwuwa yana ma faruwa a idanun to shine Allah subhanahu wataala yake cewa a nan ilimin Allah kashi biyu ne wanda ya raba da kansa akwai ilimin da yake lauhul mahfuzi akwai ilimin da yake yake fi abinda ake ce masa ummul kitabi ko to ilimin ummul kitabi baya canjawa Allah ya riga ya yi shi radimin kuma wannan bai nuna wa kowa ba sai kansa shine inda hu ummul kitab amma lauhul mahfuzi shi lauhu ne na mahawu wal isbat da haka ko mala'ika ya je ya ga abu a lauhul mahfuzi aka ce ayi kaza ranan kaza kaza za a yi kaza za a yi kaza kaza kaza kaza za a yi da shi to akwai shuruɗu da zawabid wanda watakila bai gan su ba da haka sai ranan ta zo sai ya ga an ce a'a ba wannan za a yi ba kaza za a yi katabna hu shaqiyan sai a zo a ce urkuluhul janna ya ubangiji ta ayi yanzu sai sa'idu ne a to ka rubuta ai dama akwai dawabi da aka ce su yayi kaza kaza shi shine malamai suka yi magana akan cewa wanda ya bi iyayensa da wanda ya zamanto irin da akhlaq da ake faɗa wanda suka sa mutum yayi tsawon rayuwa to ya za a yi mutum yayi tsawon rayuwa bayan an ce bai katibi rizkihi wa ajalihi wa sa'id wa shaqiyin aw sa'id to wannan katabu din katabu lauhil mahfuz ne kuma lauhu ne na mahawu wal isbat saboda haka za a iya canjawa yamullahu ma yasha'u wa yuthabbit in ya in ya shafe sai yuthabbit wancan na ilmin kitab ummul kitab na ummul kitab ake tabbatarwa amma wannan na mahawu ne da isbatu wannan dai tafiya ne ta malamai mu ma da dan kaɗan muka ɗan dosana amma dai abin da aka nuna kenan to ai kaga wannan ilimi ne wanda ake bawa renon sahabbai ne da ilmantar da su da tarbiyantar da su ba magana da wa'ancan ake yi ba su ka an gama magana da su na'am وإما نرينك بعض الذين إذهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك to kai ma ya rasulullah da muka ce za mu halakar da su su ma kansu sun damu ce yaushe ne ku gaggauto ta mana a kawo azaban mana ayi kaza kaza ko kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wace to ubangiji ayi ma mana ayin mana kawai ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya ce ba ruwanka karka nemi wani gaggawa kai dai ci gaba da aikinka wai ma nuriyannaka ba'dal ladina idhum ko mu nuna maka sashen abin da muke musu alkawari na azaba me yiwa mu nuna maka ka gani kana nan to au na tawaffayannaka ko sai bayan mun karbi ranka mu nuna mu nuna maka ba'dal ladina idhum to kaga wannan shi ke tabbatarwa rubuce rubucen zamani da ake yin cewa akwai almu'jizatun mutajaddida haka ne in ba ka nutsu ba sai ga kamar sun kawo wani magana sabo bayan wucewar manzon Allah to ashe har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawari wasu abubuwan da manzon Allah aka ce za a yi masa ba za a yi ba sai bayan bayan shine marji'in maganar malam na cewa ga irin abubuwan da Allah ya masa a Madinan da Makka wanda da aka masa gori to dan haka sashen abin da muka musu alƙawari ko mu nuna maka ya rasulullah amma sai Allah ya wani abin da ake cewa tarshifi kwadaitarwa kamar dan kwadaitarwa cewa hakan zai faru sai ce ba'dal ladina idu don haka sai nuna masa ba'abu din menene ba'dal ladina idu da ya nuna masa aka kamo masa su aka tattaro masa su wajen guda in aka kawo masa su badar ya kakkashe su aka zuba su a rijiya aka huta da shaɗin su kaga su ake ce musu za a halakar da su tun a makka suna jayayya suna taurin kai suna girman kai suna can mu gani mana a kawo azabin aika to yanzu kan sun har ma ya zo yana fi rijiya rijiya yana cewa hal wajattum ma wa'adakum rabbukum haqqa abinda Allah ya muku alƙawarin kace ba zai yiwu ba ƙarya ne yanzu kan kun ganci ya zama gaskiya sai sahabbai suka ce dan me yasa kake magana da wasu mutane wanda su riga sun mutu ba sa dinka yace ma antum bi asma'a minkum ba ku kai su ji ba nan haka nan to ta koma ga wayancan mutanen na kuma ko eh ga kafirai nan wanda suka yi tsiya suka tsiya suka aikata aikin tsiya Allah ya sa aka kashe su mafi ashaddun nasu kufuran aka zuba su a rijiya aka musu sharra katla amma annabi yana cewa suna ji don haka dan an zo kabari an yi magana ta ce wai baya ji la yasma'u wa la yara wannan kai dai kai ma ka koma kamar wa'ancan mutanen ne don haka muka annabi ya koya mana cewa wa'anda suke cikin kabari suna ji suna ma ganin ma in ta kama sai dai ba irin sama'u namu ba ba irin ru'uya samu ba ru'ya ce gairu ru'ya sama'un ne gairu sama'in shine yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo kabari zaka kira shi yana jin ka yasa ma ba za ka zo ka ce assalamu alaihi ba ko assalamu alaihi kake cewa ka zo ka ce assalamu alaihi alaika kake cewa to kana magana da da hadiri kenan ba ga'ibi ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh su kansu da musulunsu da inkarinsu da wahajensu da kominsu a daidai kabarin manzo Allah Allah ya sa wato kalamin kudura ta dole suka rubuta cewa ku alladhin in innal ladina yughudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa kaga anan ma zai ce maka annabin na nan in ka zo ka kai kasa kasa da muryanka to kuma zai ce baya nan saboda haka mautal musulmi na masu imani suna jin ka in ka je kabarin su ka kira su ka kai magana suna ji Allah kuma ya ga dama zai iya tada ruhin su su mayar maka da amsa wannan marji'i na a kansa dan kar wani ta ai ai ai ai a'a marji'i na a kansa ba jawahirul ma'ani bane an gane balle a ce ai shehu tijjani ne ya faɗa nake marji'i da shi an gane marji'i na akan wannan ba ba faidul ahmadi bane marji'i na akan wannan ba littafin shehu ibrahim na wannan menene mashhurin littafin sannan kashibul ilbasi bane ba kashibul ilbasi bane marji'i na akan wannan kitabun ruh littafi wanda ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta akan ar-ruhu shine yace in ka zo kabari ka tsaya akan kabarin mutum kamar sallama yana ji yakan tashi ma ya zauna sai ne baka ganin sa sai ku je da ku kare ko da malamin mu ko mun yadda malamin ku ne ya rubuta mun yadda dama akwai shi a gurin malamin mu to amma ga marji'in ku ko ku je ku jira wancan mu muna da na cikin littattafin mu ya ishe mu na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce fa inna ma alaikal balag iya kai kai ya rasulullah abinda muka dora maka ka isar da sako wa alainal hisab mu kuma hisabi yana kan mu mu ne zamu yi hisabi na'am أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب نعم sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kai amma mutanen maka akwai ku da wauta awalam yarau yanzu mutanen maka ashe basu gani ba bai kamata wannan ya musu izina su imani ba basu ga annanatil arda mu muna zo mu kasan su ba nan kusuha muna ta cinye ta min a darafi ha gefe gefen ta to yanzu ne za su tsira kuna nan kuna bauchi ana ce muku to yanzu fa alƙalai sun bi annabi duk yankin karkaran bauchi ne masarautar bauchi ne ko aka ce maka darazo sun fi annabi fa yanzu duk mutanen annabi ne suke rike da darazo sai aka kula aka ce ma toro ma fa yanzu mutanen annabi ne suke rike da ita sai aka zo aka ce maka tafawa kwalewa ma fa mutanen annabi ne suke rike da ita kai in kana da hankali ya kamata ka san bauti ba za ta tsira ba ko ba haka bane to shine Allah yake gaya musu ba sa ganin aya da ku daina neman aya mu'jizozi kaza kaza a kawo kaza a kaza ta nan a ƙasa sai dai ba ku da hankali ne inda kuna da hankali ga ta nan a ƙasa natil arda muna zuwa ƙasar makka muna ciccinye ta ta gefe gefen ta muna rarrage ta tana zama ba naku ba wallahu yakumu ai Allah shi yake hukunci cikin halittarsa ba wanda ya isa ya hana shi la mu'aqiba babu ko mai bibiye li hukumihi ga hukuncin Allah in Allah ya ce dan me yasa akai kaza wa huwa sari'ul hisab Allah shine mai gaggawan hisabi wa bawansa nan da nan ya zartar masa da hukunci na'am وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وقد makaru kafiran nan sun yi makirci waƙar makar lazina min qablihim waɗanda suke gabaninsu sun yi makirci wa annabawansu ko amma ina makircin sun ya tsaya makircin ya koma kansu an gane ko falillahi makaru jami'a ai makirci na Allah ne gaba ɗaya don wallahu khairul makirina to nan ma kuma ta dawo ga wasu masu ɗanyen fahimta masu ɗanyen fahimta a cikin ma mutanen da ma mutanen ne ba dan da ya kira sunan wani ko wani ba wato idan mutum ya zamanto baya da jagora ya shiga laburare ya ta ɗiban takardu kawai wai shi malami wai a nan zai zama babban malamin duniya to sai hauka ya kama shi bai san ya haukace ba to abin da ya samu wasu kenan a ɗan banan nan da bare bariya da bariya haka irin wannan ne kaga wasu kai ta kwashe hadisan manzo Allah idan an ce annabi yayi kaza to wato annabi kaza ne sai a dauko wani abin da ba shine ba aka faɗa amma wai an yi amfani da hankali ne wai in ka faɗa ka to fa kai ma annabi kaza don haka ka ma zagi annabi ka ce annabi kaza kaza ne to irin wannan ni shine nake gaya mutane idan aka bi wannan dirga dirkaniyan wannan dibgaggen mai da'awan malanta to ayoyin qur'ani da yawa zai zo ya ce mai ta cirewa mana zubarwa dan yanzu an zo an ce maka Allah ya ce wallahu khairal makirin gaskiya wannan ayan ba alqur'ani bane lillahi almakaru jami'a Allah na da makirci duk makirci ma na Allah ne yanzu kai zaka yadda a can babanka duk makirci naki ne a to to ka to to zaka yadda a to tunda ba zaka yadda to to kaga ka zagi Allah to wannan ayan a cire ta ba ta da inganci ba ba cikin qur'ani take ba dan Allah dai ba zai zagi kansa ba irin turkanen da ya samu haukan da ya samu wancan mutumin kenan na kan nauke ta kwashe hadisan maza ya ta an zagi annabi ne nan ayi fatali da nan ayi nan ma an zagi annabi ne irin wannan ne Ah, to ba- akwai ma ai lillahi makar jami'a da sauki a zan a ce wallahu khairul makirina duk a makirai ya sai ce gaskiya Allah ba zai faɗi wannan ba don ya zai zagi kansa a cire wannan ayar wannan da'ifiya ne kai wannan babu zagin Allah ne kai wanda suka rubuta Qur'anin ma sun zakiyan Allah ne suka rubuta wasu ayoyin suka zuba mana zagin Allah ne to duk na muku wannan bayani saboda la ya jizu ta'khirul bayani an waqatil haja dole ne an zo gaba da zaka gane abu a maka bayanin sa to Allah ya ce lillahi makaru jami'a ko to ai abinda Allah yake nufi shine mai maganin masu makirci domin wanda ya san makirci shi ya san yadda za a yi a yi maganinsa kuma gwaninta ne a ce ni na fi kowa sanin kulle-kullen sharri da zan iya taka burki wa masharranci yabo ne gare ni ko faɗuwa ne ba ma wannan ba zai saka ce mu aini masharranci ba ne ko ba haka ba ne domin sanin abu ka san matakin da za ka ɗauka a kan mai sharri ɗaukaka ne da ilimi to wannan abin da Allah yake nufi kenan waye waye waye to ma abu ne mai sauki ma yanzu su da suke makici waye yake ba su basira to wai kuma waye Allah da to ko a duniya ai haka ake samu sai a samu shegen almajiri la'anan ne ya lalace ya zo zai yaki malamin sa kuma malamin sa ne bai koyar da shi ko ba haka wani ba wai ana wata kissa wai wani wani malami wani dan kokuwa ne gwanin kokuwa to shi yasa ake ce karka yadda da dan adam ba kowa ne ake yarda da shi ba to sai ya samu wani yaron sa sai ya gari na son ya mai da shi zababben dan kokuwa duk cikin yaran sa sai ya fi bashi logic na kokuwa yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan idan mu koya masa kokuwa shikenan sai ana cewa shine gwanin kokuwa sai aka fara cewa ai shi ma ya fi kamar irin a cewa ne kaza kaza ai ya fi wani ko ka yi kaza kaza ai kaza kaza ranar kawai sai aka zuga shi an fito kokowa kawai sai ce shi da mai gidansa za su yi a yaro ya rika dangan dangan ya ce da malaminsa za su yi sai malamin ce to bismillah aka zo aka rinka buga kokowa in an ɗauko wannan annan style ɗin a yi nan a yi nan a yi nan a yi nan a yi nan a yi nan sai malami ya turje a yi nan a yi nan malami ya turje ya san dai wannan salon duk salon da aka koya masa sai da ya kare su kaf bai kada malamin bai kada malamin ka to kenan gwanin kokowa ba shikenan can da aka gama wannan shikenan sai ya dau sai aka sake gwabzawa da aka sake gwabza haka kawai sai gwanin kokowan shi mai gidan sun ya dauke shi ya yi sama da shi ya maka shi da kasa sai da ya suma kenan can sai ya farfado bayan farfado an gama an ce mai ɗa a tsohon zuwa ake zuma ake magani kaza kaza an gama an koma ya ce bayan ni baka taɓa gwada mu wannan ba yace ai ana aje wata dan bacin rana to wai wanda Allah ne ya halitta shi ya sa masa tunani da fahimtar yadda zai abu kuma wai shine zai ce wai zai zago Allah ya masa makirci to shine Allah ce walillahi makaru jami'a abin da ake nufi kenan ai to abin da kake ai a tatin hannun hannun mutane kake ko to kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala komai kake ai a idan mu kake yi ko Allah ya ce walillahi makaru jami'a makirci sanin sa duka ya koma ga Allah ya alamu ya san mata ka suka kullu nafsin dukkan abin da rai take kullawa ya sani sai ya fassara me wasu wasu ku duk abin da ku ina ce sayyidina abbas ne yake gaya wa matansa umul fadali gashi gashi dan ajiye wannan dukiya a wurin ki kuma sai da ya bari kafa ya dauke karfe biyu na dare yace to kin ga zamu je badar ban san me zai faru ba me yiwa a kashe ni kaza kaza ga wannan kuɗi kukiyoyi ki ajiye in na dawo in karɓi kana in ban dawo ba ki reni a yanki abbas da fadalu da sauransu cikin dare kamar ka ce karfe biyu kuma sannan sai bayan an gama wannan tukunna aka fito aka zo raki ya baki aka kama abbas aka daure shi a masallaci sannan aka zo manzo Allah ya ce ayi fansa an samu kuɗi a hannunsa kukiyoyi da yawa an kwace yace ya muhammadu ya kai dana dan dan uwana ai ka karbi da kace ka kowa ya biya fansa ai akwai kuɗin da karba a wurina aka karba a wurina a can cikin kuɗin da na zo da shi ta wannan wani dukiya ne da ka zo za ka yaƙe mu da shi Allah ya ba mu ganimansa baya cikin lissafi baya cikin lissafi wannan ganiman mu ne mun ci da yaƙi na gida ne za ka kawo kuma ya ce a ninka masa shi ba na gida ne ya ce amana ba ya ce a ninka masa shi kenan Muhammadu kana son koma maka ina bi ina bara ina ce a bani sadaka babban ka ce ina kuɗin da ka ba wa umar fadali ka ce ta ajiye in ka dawo za ka karba ka je ka karɓo mana shi ce muhammadu waye dama ya ce allah tun daga nan abbas ya ji kawai ya miƙa wuya ya miƙa wuya kawai banzan allah ne ban ba wanda zai gaya masu a makka su yi abu a ɗaki su biyu ko ‘ya'yansu ban sani ba kuma a ce wai ya zo madina kuma annabi yana gaya masa abin da ake lillahi makaru jami'a ya lan mata ku su kullu nafsin duk abin da ka je kana yi ya sani kuma shine za ka yi makirci ka zo ka yi nasara a kansa shi yasa malamai sufa suke ce da'it tadbira lisahibi tadbiri ka bar mai shirye-shirye yana gani yana da mukaddima tuni shirye-shiryen sa yayi kai ka koma wajen sahibul tadbiri inda shi ya san maganin tadbiri wasu ya alamal kafiru sarun kafiri zai salli man ukubar da waye zai yi karshe mai kyau manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai yi karshe mai kyau ko kuma su ne za su yi karshe mai kyau waye nasara take hannunsa nasara ta su ce ko nasara ta manzon Allah ce na'am ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نعم ويقول الذين كفروا sai kafirai suna cewa wai lasta musala san kai ba annabi bane kul ka gaya musu kace kafa billahi shahidan to ni shaida na Allah ne fa to wani shaida zan nema kuma da yafi Allah Allah ya isa a matsayin shaida gare ni bai ni tsakani na wa bainakum da ku wa man indahu ilmul kitab da dukkan waɗanda suke da ilimin taura da injila sun da zabura sun san cewa za a aiko annabin ƙarshen zamani kuma ni ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine har yanzu duk irin waɗannan challenges da ake kawowa wato duk in dai bawan Allah ya magana sai ka samu ta zo ta tabbatai tun da gaskiya ne yanzu tun da maza Allah ya ce shine akhirun nabiyina to ka ji an kawo wani annabin ne akhirul mursalina to ina wanda yahudin suke cewa ai ba shi bane wani ne ina yake har yanzu bai iso ba ko ba haka ba to haka ne ma kamar yanda shehu mushe tijar radiyallahu anhu ya faɗa ce shine shine shine katimatul kalimatul awliya illa waliyai amma fa masu dariqa wanda suke to har yanzu ba mu ji wani mai sabuwar dariqa wanda ya zo shine katimatul awliya illa to saboda bayan Allah suka faɗi abu suna faɗa ne ala ilmin min Allah subhanahu wa ta'ala sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu an zalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين